إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله تحدثنا في الخطبة الماضية عن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة وذكرنا أن من أعظم علامات محبته صلى الله عليه وسلم اتباعه والاقتداء به والحرص على سنته وهديه ومن أعظم ما يدل على صدق محبة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون حريصا على الحق وأن يتثبت فيما ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى دين الله تعالى ولهذا أريد قبل أن أدخل في موضوع خطبتنا اليوم أن أصحح معلومة ذكرتها في الخطبة الماضية فقد قلت إن العلماء قد اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول وهذا ليس تعبيرا دقيقا وأحب أن أصحح هذا القول فالصواب عباد الله أن أهل السير والتاريخ اختلفوا في تحديد زمن ولادته صلى الله عليه وسلم وفي الشهر واليوم وإن كان المشهور عند كثير من أهل السير أنه ولد في شهر ربيع الأول وأما الذي ثبت في السنة ثبوتا صحيحا فهو أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين فقد سئل عن صوم رسول الله صلى الله عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه فأقول لإخواني هذا تصحيح لما قلته في الخطبة الماضية وهو من باب الأمانة في الكلام عن دين الله تعالى فإن المؤمن لا يستكبر عن الرجوع إلى الصواب إذا تبين له أيها الأحبة في الله وإذا كنا في الخطبة الماضية قد تكلمنا, قد تكلمنا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن من مقتضى هذه المحبة أن نتبع سنته وأن نحذر من أن نزيد في الدين ما ليس منه ومن هنا ننتقل إلى موضوع خطبتنا اليوم وهو التحذير من البدع في الدين والحث على اتباع السنة أيها الأحبة في الله إن من أعظم ما يجب على المسلم أن يحرص عليه بعد توحيد الله تعالى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من الابتداع والحذر من الابتداع في الدين فإن الدين قد أكمله الله تعالى ولم يترك الناس في حاجة إلى أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا كان الله قد أكمل الدين فما الحاجة إلى إحداث عبادات لم يشرع لم يشرعها الله ولم يأذن بها أيها الأحبة في الله البدعة في الدين هي أن يحدث الإنسان في الدين عبادة أو طريقة يتقرب بها إلى الله وليس لها أصل مشروع في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك تحذيرا شديدا فقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أيها الأحبة في الله إن خطر البدع عظيم لأنها تجعل صاحبها يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله وقد يظن الإنسان أنه يحسن صنعا بينما هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالدين ليس بالأهواء ولا بالعادات ولا بما يستحسنه الناس وإنما هو اتباع للكتاب والسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أيها الأحبة في الله ومن أسباب انتشار البدع الجهل بالسنة والتعصب للأشخاص والجماعات وتقليد الآباء والعادات دون دليل والغلو في الصالحين والظن بأن كل استحسنه الإنسان في العبادة فهو مشروع ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على اتباع السنة وأبعدهم عن الابتداع قال, قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم أيها الأحبة في الله إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بكثرة الأقوال والشعارات وإنما تكون بطاعته واتباع سنته والاقتداء بهديه قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فاحرصوا أيها الأحبة في الله على تعلم السنة واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم ولا تتعبدوا لله إلا بما شرع واعلموا أن السنة هي النجاة وأن طريق الصحابة رضي الله عنهم هو الطريق الآمن لأنهم تلقوا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى من بعده فتمسكوا بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو والإحداث في الدين اللهم ارزقنا اتباع كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وثبتنا على الحق واجنب واجنبنا وجنبنا من البدع وجنبنا البدع والضلالة وأحينا على السنة وتوفنا عليها أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد bayan haka ya uwa ina yau kaina da ku wasici da jin tsoron Allah madaukakin sarki domin wasiya ce da Allah madaukakin sarki yayi daga bayansa na farko tun daga na farko har zuwa na ƙarshe Allah madaukakin sarki yake cewa lalle mun yi wasici ga mutane waɗanda suka gabace ku da ku jama'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam mun muku wasici gaba ɗayan ku akan ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wannan iya daga cikin manyan wasiyoyi da Allah madaukakin sarki yake mana bayan haka ya koyan uwa musulmi a khutba da ta gabata hakika mun tattauna akan wasu abubuwa waɗanda suke alamomi ne na nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamomi na gaskiya wanda yake nuna mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske daga cikin mun ambaci cewa iya daga cikin manyan alamomi shine mutum ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido rufe sannan yayi koyi da shi sannan kuma ya ringa kwaɗayin aikata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shiriyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi iya daga cikin mafi girman abin da yake nuna cewa mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske shine bawa yayi abin da ya shahi ya kasance yana kwaɗayi wajen gane gaskiya da kuma bin wannan gaskiyar sannan kuma ya tabbatar da duk abin da ya tabbata akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma a cikin addini sannan kuma saboda haka ne kafin in shiga zuwa ga maudu'in mu na yau a waccan khutba da ta gabata nayi bayani game da abin da ya shafi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda nayi wani kuskure a cikin bayani game da cewa tabbas an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wata na Rabi'ul Awwal wannan kuskure ne domin ‘yan uwa masu girma rabi'in al'awwal iya ɗaya daga cikin watannin da malamai suka kawo a kan cewa an haifi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin shi amma ba a tabbatar ba me yasa saboda akwai wasu maganganu akwai malaman da suka tafi akan cewa a cikin watan ramadan aka haifi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to ya koyan uwa musulmi wajen bayani sai nace tabbas an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata kaga wannan kuskure ne babu tabbaci akai dalili kuma shine lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya san wane ne shi ba wanda ya san shi annabi ne sai da ya kai shekara arba'in ya cika shekara arba'in cif sannan sai manzon Allah sai Allah maɗaukin sarki ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ne akan matsayin annabtaka amma lokacin da aka haife shi ba wanda ya san shi ne zai zama a nan gaba shi yasa ba a kiyaye abin da ya shahi ranar da aka haife shi ko kuma watan da aka haife shi ba to da wannan ne yasa aka samu saɓani saboda bayan mutum ya kai shekara arba'in a duniya a ce za a kirdado ranar da aka aihe shi ko watan da aka aihe shi kai ka san sai dai kawai ai estimate amma ba wai dan a samu ba saboda mutum ya shekara 40 a duniya ba a san yaushe ne aka aihe shi ba sai a wannan lokacin a ce a bibi tarihi a gano ta ya za a yi a gano amma abin da kadai ya tabbata shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da an haife shi a ranar litinin domin an tambaye shi akan azumi da yake yi a ranar litinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka yawmun wulidtu fi yace wannan wunin da kuka ga ina yin azumi shaklan di dullan di landi ina azumi abin da yasa nake azumi saboda a ranar litinin aka haife ni kaga wannan ya tabbatar mana a ranar litinin aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu tabbaci akan a cikin watan Rabi'in al-awwal ne ko a watan Ramadan ko a wani wata makamancin haka amma dai tabbas an san dai ran litinin aka haife shi to da wannan ne nake gyara kuskuren da ne akan wancan saboda iya daga cikin amana ta ilimi yayin da ka yi kuskure kuma ka zo ka gyara musamman a irin wannan waje da hutuba ko kuma muhadara ko na abu makamancin haka saboda akwai wanda zai dauki bayanin da kai kuma zai tafi akan wannan bayanin ina fata Allah madaukakin sarki ya gafarta mini to ya koyan uwa musulmi mu sani cewa a ga dalilin da yasa aka samu sabani wajen tabbatar da wata ko ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal abin da yafi shahara dai aka fi sani shine a wannan wata to kaga ya koyan wa musulmi abin da ba a da tabbaci da a wannan wata aka haife shi to ya za a yi kuma a ce a shar'anta wata shari'a ko wata ibada da za a yi a wannan lokacin kai da baka da tabbacin akan wannan watan ma aka haife shi sannan wani abu mafi muni da ake yi ya koyan wa musulmi shine ittifaqi na malamai gaba daya an samo asar ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah a rana ta goma sha biyu ga watan Rabi'in al-Awwal a wannan ranar ya rasu to yanzu wanda ya zo yana murna da wannan ranar tare da cewa ba da tabbacin a rana aka haifi manzon Allah shin kana murna ne da lokacin da manzon Allah ya mutu ko kuma saboda shi wannan sha biyu ga watan Rabi'in al-Awwal tabbas a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to murna kake da barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ko kun kaga ya koyan uwa musulmi shi yasa an kadi bi wannan abubuwan kamar yanda wancan khutba da muka gabatar ya tabbatar mana da cewa zaka ga abun baya da asali a cikin addini kawai mutane suna dora ma kansu ne abinda Allah madaukakin sarki bai dora musu ba to ya koyan uwa musulmi idan mun yi magana akan abin da ya shafi alamomi da suke nuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya wanda mutum ya kamata ya bi to wana daga cikin abin da yake nuni akan cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine akan abin da ya shahi ka bi sunnarsa wanda wannan iya daga cikin maudu'in da zamu tattauna da shi a yau a cikin wannan khutba shine kwadaitarwa game da abin da ya shahi bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsoratarwa game da bin bid'a ko kirkiro wasu abubuwa a cikin addinin musulunci wanda babu su ya koyan uwa musulmi mu sani iya daga cikin mafi girman abin da yake wajibi akan bawa musulmi mumini bayan tauhidi ta Allah madaukakin sarki babban abin da yake biyawa baya shine mutum ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mutum ya kyamaci yayi hadari ya tsoratar da kanshi ya tsoratu game da abin da ya shafi kirkiro wani abu a cikin addini domin Allah madaukakin sarki ya riga da ya cika addinin sa tun a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye Allah madaukakin sarki ya sabkar da aya Allah madaukakin sarki yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah madaukakin sarki yace a yau ne Allah madaukakin sarki ina muku bayani akan ni Allah madaukakin sarki da na ba ku dama ku bauta mini ku yi mini ibada ku yi addinin musulunci sai Allah yace to a yau na cika muku addini tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayu a wannan lokaci Allah ya ce ya cika mana addini na musulunci in dai addinin da zaka tafi aljanna ne wajen Allah to Allah ya ce ya cika wannan addinin saboda haka ba a da buƙatar wani ƙara wani abu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah madaukakin sarki me yasa saboda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya isar da mi ya isar mana da sakon Allah shine bauta addinin nan to kuma sai Allah ya ce ya cika addini dan Allah ya koyan uwa musulmi addini na wane ne addini na Allah ne to shi Allah shi yace ya cika addini ashe bamu da bukatar kirkiro da wasu abubuwa kuma daga baya mu ce za mu shigar da su addini misali ya koyan uwa musulmi kai ne ka dauko bido dan zansan litir aka ce ka je ka cika shi sai da ka je kuma sai kaga a cike yake wani irin abu ne zaka tsara a ciki ba abin da zai shiga saboda a cike yake to Allah ya ce ya cika addinin sa ashe duk abin da zaka so ka ce zaka sa shi ciki sai dai ya zube ba dai ya shiga cikin addinin musulunci ba saboda haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa Allah da kanshi yace ya cika mana addinin mu sannan kuma ya tabbatar mana ya cika mana abin da ya shafi ni'imomin shi a gare mu sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa raditu lakum al-islam dinan sannan kuma a yau ne na yarda muku akan cewa kada ku yi wani addini wanda ba na musulunci ba addinin musulunci kadai na yarda akan ku yi shi kaga ko addinin musulunci shine addinin da yake na gaskiya hatta a wajen Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki shine ya faɗi hakan to ya koyan uwa musulmi idan Allah ya cika mana addinin mu kaga babu wata bukatuwa zuwa ga mutum dan adam akan cewa wai ya kawo wata ibada a cikin addini ko kuma ya kawo wata hanya wadda zai ce wai zai kusanci Allah madaukakin sarki da ita wadda ba ta da asali a cikin addinin nan da Allah ya ce ya riga da ya cika shi ko kuma ba ta da asali a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gargadin mu da cewa wa iyyakum wa muhdathatil umur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a matsayina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata ku bi ni ku yi koyi da ni manzon Allah yace iyyakum wa muhdathatil umur ka ku ina muku gargadi akan cewa kada ku kirkiri wasu abubuwa ku sanya su cikin addini me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda duk wani abu wanda aka kago wannan abu da za a kago a ce a sashi a cikin addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bid'a ne manzon Allah yace wa kullu dalalatin wa kullu muhdathatin bid'a manzon Allah yace duk wani abin da za a kirkiro a sashi cikin addini to bid'a ne to kaga ya koyan uwa musulmi wannan yake nuna ashe duk wani abu wanda manzon Allah bai kama da ba shine mu bar shi yasa manzon Allah ya bude mana abin da yake nufi gaba ɗaya da wannan hadisi cewa man amila amalan manzon Allah ya kawo hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim su fitar da shi manzon Allah ya ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki anan ana magana akan aiki na addini kenan laisa alaihi amruna babu umarninmu a cikin wannan aikin da ya aikata manzon Allah ya ce fa huwa raddun za a mayar maka da abun nan ma'ana idan kai abin da Allah bai sa ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa ka ba da sunan addini kai manzon Allah ya ce to an mayar maka an mayar maka kayanka me ake nufi da an mayar maka kayanka shine baka samu ladan komi ba kai asara ne kai kai bi babu saboda ka bata lokacinka wajen ganin cewa kai wannan ibada da sunan ka samu ka samu lada manzon Allah ya ce an mayar maka kaga lokacinka ya tafi a banza ba zai dawo ba Allah ce kuma abin da kake nema na ladan ba za ka samu ba. Wai ya koyan uwa musulmi wa zo mana da addini. Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake mana bayani akan in mun yi abu kaza za mu samu ni lada, in mun yi abu kaza za mu samu zunubi. To shi yace maka in kai wani abu wanda shi bai sa ka ba, Allah bai sa ka ba. To za a mayar maka abinka. To dan Allah ya koyan uwa musulmi kuma ina hankalin mutum zai tafi ganin cewa ya ta kirkiro abubuwan da Allah bai sa shi ba, Allah bai sa shi ba. bal haka ji ana cewa an tabbatar me yin wannan abubuwan irin su maulidi sun tabbatar da cewa wannan abun ba wai ibada bace ba saboda naji wani malami yana cewa wannan abin nafila ne Allah ba zai tambaye ka akan wannan abun ba saboda ba shi aka saka ba wai sai yake cewa kai ne dan adam kake ganin ya dace ka ƙara da akan abin da aka saka a'a kai kake ga ya dace ka ƙara da abin da aka saka tare da cewa abin da aka saka baka ida shi ba wai har ka dauko wani abu ka kara ma kanka wannan Allah bai saka ba to ya koyi wa musulmi da irin wannan abin in za a ce ai addini billahi allazi la ilaha illa huwa kowa zai kawo ra'ayin shi addinin musulunci da Allah ya tashi shar'anta shi sai ya kawo sharadi guda biyu da suke nuna cewa in mutum yayi aiki da wannan sharuɗan to Allah madaukakin sarki zai bashi lada in bai yi aiki da wannan sharuɗan ba kuma Allah madaukakin sarki ba zai bashi lada ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine abu guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a duk aikin da zaka yi abin na farko da ake da bukata shine ikhlasi kai dan Allah da zaran ikhlasi ya ruguje ya faɗi to aikinka ya faɗi abin na biyu sharadi na biyu na karɓa aikinka manzo Allah yace al-mutaba'a shine bin manzon Allah yanda manzon Allah yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kaza yayi kaza sai ka yi yanda ya ce yayi kazan nan kuma ya ce ku yi sai ka yi wannan shine kuma kai don Allah sai ka samu lada amma matukar wannan sharuɗin ko ɗaya ya rubuce to wannan sai ka samu lada misali mu ɗauki maulidi maulidi abu ne wanda mafi yawancin mutanen da suke yi mafi yawanci daga ciki suna yi ne don nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawanci saboda ba su sani ba mu akwai mutanen da su an tarbiyyance su akan cewa wannan abin shine soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi don Allah ne to amma sai an diba shin ya dace da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine sharadi na biyu in bai dace ba to babu zancen a karɓi wannan ibada ashe abin da ya kamata shine mu tsaci wannan abin bal sai suke kawo shubuha akan cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ba shine hujja akan cewa ba za a yi abu ba hujja akan cewa ba za a yi abu ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ai wannan wata magana ce da suka kawo wadda a hankalce kadai kan mu je ko ina bari mu dora mu auna da hankali duk wanda ya zo sallar asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yanda ake sallar asuba zaka yi raka'a biyu sallah idan ka karanta suratul fatiha bayan suratul fatiha zaka yi karatu daidai wanda ya sawa kai ruku'i idan ka dago daga ruku'i kawai abin da za ka yi shi ne ka yi addu'ar da ake karantawa to ni ne kawai na ɗago daga ruku'i sallah asuba sai na karanta ƙulhu Allahu ahad a wannan wajen sallah ta ta yi sallah ka ba ta yi ba wanzu Allah ya hana ni ya ce ka in bai ce ka in yi ba amma bai yi ba kaga kuma wannan bai sa sallah ta ta karɓu ba wai saboda mu gane cewa wannan abubuwan da ake kawo ana kawo su hujjoji ne wasu shubuhohi don a kawar da hankalin mutane duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba da sunan addini ɗan uwa a kullum ina yawan maimaitawa in ana magana akan abin da ya shahi addini to ana magana akan abin da ya shahi addini amma akan abin da ya shahi rayuwarku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun fi ni sanin abin da ya shafi rayuwarku amma abin da ya shafi addini dole sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudu wani ne dalili saboda Allah ya ce shi ya turo ya isan mana da addinin ba wanda ya san addini sama da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk wani abin da za a ce a yi addini da shi matukar ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba ashe wannan abin shirme ne saboda manzan Allah shi aka turo mana ya koya mana addini shi kuma bai ce mu yi wannan abin ba shin hankalinmu zai iya ɗauka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koye wani abu ne bai sanar da mu ba sai yanzu wasu suke sanar da mu mu yi kaza cikin addini ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da addini kawai wasu ne a yanzu wanda sun dan bace suke zawa suna kama da wasu abubuwa kuma da sunan dole sai mun rike shi imam imam malik rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin karkashin ayan nan ta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan da yazo fassara yake cewa ai duk abin da bai kasance addini a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace to ba zai taba kasancewa addini ba har abada duk abin da ka dauko na addini matukar kadiba cikin tarihi ba a same shi a lokacin manzon Allah ba yace to ba zai taba zamantowa addini ba saboda manzon Allah shine mai isar da sakon Allah madaukin sarki gare mu ya koyi uwa musulmi ashe abin da yake a gare mu shine mu tsaya mu duba da hankali wallahi ɗan uwa akwai abubuwan da kawai da hankali kadai idan ka auna shi zaka ga cewa wannan abin bai kamata ka yi shi ba saboda ba wai karantarwa ce ta Allah madaukakin sarki ba sannan ba karantarwa ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bal kawai shatubaci ne na mutane da suke faɗi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi ko kuma Allah da kansa yake cewa wai shin mutane suna da wasu mutane ne da suke shar'anta musu addini malam ya azan bihillah abinda Allah bai musu umarni akai ba kaga su da kansu suna tabbatar da cewa wannan abin wa Allah bai sa su ba sai Allah yake tambaya a cikin suratul shura yake cewa wai shin mutane wai kuna da wa'inda za su je su shar'anta muku addini dama wai akan abinda Allah bai shar'anta muku ba kuma ku ringa tunanin za ku samu lada a wajen Allah ka je wajen wanda ba shi Allah ya aiko maka da addini ba ya baka abu kuma ka yi da sunan addini kuma ka ce kana neman lada a wajen Allah anya ku abin nan akwai hankali a cikin shi ya koyan uwa musulmi ashe abin da ya kamata mu tsaya mu bi karantarwa shi yasa nake yawan gaya ma ɗan uwana matasa da waɗanda muke ɗalibai da waɗanda ma suke malamanmu akan cewa a wannan lokaci da muke ciki wajibi ne mutum ya nemi karatun addinin musulunci wallahi karatun addinin musulunci a wannan lokaci wajibi ne ga kowa me yasa saboda shubuhohi da ake kawowa zaka ga wani ya ce ma kaza wani yazo ya ce ma kaza wani yazo ya ce ma kaza matukar ba karatu kake yi ba wallahi ba za ka taba ganewa ba sai kaga cewa to wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza to a haka ne amma matukar kana karatu kana karanta alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi zaka gane abin da yake na gaskiya amma matukar baka wannan to zaka ga abubuwan sai a hankali da wannan ya kamata nike jan hankalinmu akan mu koma mu ci gaba da karatu ana karantarwa a ko ina akwai makarantu na dare akwai na rana akwai na kowane lokacin da kake so kai yanzu hatta duniya da ta ci gaba hatta makaranta da ake yi allin yanzu akwai makaranta da ake allin to kuma me kake da bukata wanda yafi wannan akan ka karanci addinin ka kawai tare da cewa kana ba da kashi 90 cikin 100 na lokacin ka kana karanta duniya da yanda zaka yi kasuwancin ka wannan abu ne mai kyau amma abin da yafi kyau shine addinin nan domin wa'annan abin yanda zaka yi karanci duniya kuma kai kasuwancin ka Allah ya ce ya halitta maka su ne ya shar'anta ya halitta maka su ne dan dan su taimaka maka wajen isar da wancan cika wannan abin da aka halice ka dan shi shine ibada amma sai kai kuma kaje ka bada lokacin ka gabaki ɗaya wajen yin abin da dalilin bautar Allah aka halitta maka su sai kaje kana yin su kuma ka bar bautar Allah ashe kaga baka yi abin da ya dace ba shi yasa mu je mu koma wajen malamai mu ringa karatu mu san abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana mu san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana shi yasa iya daga cikin mafifitan mutane a cikin addinin musulunci a lokacin mu ko a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin gabaki ɗayan su sun fi kowa son su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yin wani abu da sunan addini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba shi yasa Abdullahi bin Mas'ud yake cewa ku bi ittabi'u ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tattabi'u kada ku kirkiro wasu abubuwa faqad kufitum haqiqa duk wani abu na addini da kuke tunanin ku karo Abdullahi dan Mas'ud yace haqiqa an isan muku akwai shi komai a cikin Alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyan uwa musulmi wannan yake nuna mana ashe wajibi ne mutum ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya ɗaya daga cikin abubuwa ko alamomi da suke nuna mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyan uwa musulmi hakika wannan shine abubuwan da muka tattaro a yau wanda idan muka diba zamu ga cewa abu ne wanda yake wajibi a gare mu mu bi shi saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi koyi da shi sahab atba tabi'ai sun yi koyi da shi haka atba'u tabi'ai wanda suka biyo bayan wanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun yi abin da ya shayi sun yi wannan koyi shi yasa ya koyan uwa musulmi mu tsaya mu yi makan mu tarutsu mu kwadaitu mu kwadaitar da ƴaƴanmu da iyalanmu akan cewa su fahimci addini su bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan duk abin da ya shige mu mutun cikin kwakwalwa ko cikin kai ya kasa gane menene gaskiya menene ƙarya a ciki ya tambaye malamai waɗanda za su yi mushi bayani Allah madaukakin sarki ya taimake mu muna fata Allah madaukakin sarki ya ƙara sanya mana soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaskiya a cikin zukatanmu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bin a littafin Allah maɗaukakin sarki da bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya nisanta mu da yin bid'a ya nisanta mu da shirka ya nisanta mu da kirkiro wasu abubuwa waɗanda suke ba a cikin addini ba wanda Allah maɗaukakin sarki da shar'anta mana ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله